الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na risala jiya mun faru bayani game da babi mai karantar da yadda ya kamata a yi da wanda mutuwa ta halarto ma da kuma yadda ake wa mamaci wanka da ya mai likafani da sa mai turare da ɗaukarsa da turbuɗe shigo ya ce wa yusta habbu ana so an yi kafanal mayitu a wa mamaci likafani fi witirin cikin tufafi mara kaga sai ya kawo magana game da yamma mamaci likafani yamma mamaci likafani da ya mai wanka da ya mai sallah waɗannan duka wajibai ne wajibi ne in musulmi ya mutu a ya mai wanka a ya mai likafani sannan a ya mai sallah sannan a turbuɗe shi waɗannan duk wajibai ne akan al'ummar musulmi to sai dai an so likafanin ya kasance mara thalathata athwabin ko dai tufafi uku au hamsatin ko tufafi biyar au sab'atin ko tufafi bakwai kaga mara dai ko nawa za a yi mishi ba iya jiya ya faɗi ya ce ba iyakance adadin tuwahin da za a wa mamaci na likkafani ba ko amma dai abin da an kaso su zama mara kaga sai marar ta fara da uku bai ce guda ba saɓanin wada aka yi yanzu komi kudin mutum in ya mutu kyalle guda aka sa an rufe shi a tiyatar gudi kaga ba a kyauta ba a kallan tufafin likawani su zama uku to wa ma ju'ila lahu duk abinda an ka sanya maimin wazaratin maimakon wazaratin sai ya zan uzuratin daga izar a hamzan nan sai ya mai shi tawawun duk abinda an ka sanya ma mamaci min uzuratin na gyauto wa ƙamisin da riga wa imamatin da rawani fadhalika mahasubun wannan duka abin lissafawa ne fi adadil athwabil witr cikin yawan tufafi mara kamar misali an yi mai riga an sa an yi mai gyauto an yi mai rawani kaga tuha uku kenan ko sannan sai a hada da kyallayen da za a rufe shi da su to wannan duk ana lissafa su cikin tuwahin maran wa qad kufina nabiyyu sallallahu alaihi wasallama haqiqa an wa annabi lakafani fi thalathati athwabin cikin tufafi uku bidan farare sahuliya na waɗanda an ka saka ƙasar sahul kamar a ce ɗan funtuwa ko ɗan morobiya ko ɗan china yadi to haka sahul gari ne cikin yemen an so abin ga tufafi mara tufafi farare mara in ga farare an fi son su amma in an kai da wata kala wadda ba fara ba babu laifi udirja fiha an naɗiɗiye shi cikinsu idirajan naɗiɗiye wa sallallahu alaihi wasallama kaga ashe yana nuna kenan kyallaye ne kyalle uku an ka samu manzon Allah na farko an ka naɗe shi sannan an ka sa na biyu sannan an ka sa babba na uku an ka naɗe shi kaga tuwahi uku ya fi kyalle guda wala ba asa babu laifi an yi kammasal mayyatu a sanya ma mamaci kamisun riga a sa mai taguwa abu laifi a sa mai taguwa wayo amma kuma a yi mai rawani wayan bagi yana kamata an yi hannada a sanya mishi turare ka gani wayuj alal hanudu ana sanya turaren bayana a kafanihi tsakanin likkafanoninsa wa fi jasadihi da kuma ga jikinsa wa mawadi sujudi da kuma wuraren sujuda minhu da gare shi gabu wanda yaka sujuda duk a sa musu turare hannuwa da goyoyi da yatsun kafa da goshi da hanci duk a sa musu turare to wannan dai duk iya faɗi ɗaya ne a shi iyaka dai a sa mai turare ga jiki ne a sa mai ga lakafani ne me hikimar sa turare saboda kashe wari kamar yadda wanka da magariya ya mai wanka da magariya shi ko maganin kumburi wala yughsalu shahidu ba a wa shahidi wanka fil mu'taraki wanda ya mutu a fagen fama shahidi wanda ya yi shahada fagen fama ya mutu to ba a yi mai wanka amma sauran ƙananan shahada'u ba annabi ali saho muna abubuwan da yake shahada ba wanda ya mutu da ciyon ciki ya yi shahada mace ta mutu da wurin haihuwa ta yi shahada wanda ruwa sun kaci wanda ya mutu cikin ruwa ya yi shahada wanda ƙasa da faɗo mai ya mutu ya yi shahada wanda wuta na ci ya yi shahada wanda me kuma wanda ya mutu da ciyon asma ya yi shahada saiwa kuma annoba wanda ya mutu cikin annoba eh shi ma ya yi shahada to kaga waɗannan duk shahada'u ne amma ƙanana babban shahidi shine wanda ya mutu fagen fama to duk waɗannan ƙananan shahadawa duk da yake shahada'u ne za a ba su lada kamar irin ladar da Allah zai ba shahidi za a ba su daraja irin darajar da Allah zai ba shahidi gobe kiyama amma ana yi musu wanka ana yi musu sallah ana yi musu likkafani saɓanin shahidi babban shahidi wanda ya mutu fagen fama ba a yi mai wanka ba a yi mai likkafani ba a yi mai sallah a sashi hakan nan da tuwahin nan ya samu direct admission shi tun dama sallah roƙo ne Allahumma gafir lahu warhamhu ko to shi an gafarta mai ba sai kun roƙa ba hmm to shine yace wala yughsalu shahidu ba awa shahidi wan kafil mu'tarki wanda ya mutu a fagen fama wala yusalla alai ba a yi mai sallah wayu dufanu ana turbuɗe shi bi thiyabi da tufafin nan nashi masu jini waɗanda ya mutu da su kaga ba a mai likafani kenan wannan duk shahidi fagen fama baya da bukatar su wayu salla ala qatil nafsi ana salla akan wanda ya kashe kansa me hukuncin wanda ya kashe kansa hmm? yayi laifi babbar kaba'ira ce amma ba a cewa ya mutu kafiri ba kafiri bane amma dai kaba'ira ce babban laifi ne duk wanda ya kashe kansa to gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abinda duk kashe kanka da shi za a baka shi kai kamar in yuka ka saka soka makanka to za a baka yuka lokacin da za a hisabi kai ta soka makanka har ƙare hisabi wanda ya fado da wani tsauni ya mutu ya kashe kai ne shi ma za a yi mai tsauni ya ta hawa yana faduwa har ƙare duk da abin da ka kashe kanka da shi haka za a yi taima azaba da shi azabar wanda ya kashe kai ne bayan an ƙare ko Allah ya kai ka aljanna ko ya kai ka wuta aga ya nuna ba kafiri ba ne ke na wanda ya kashe kansa duk cikin sahabban manzon Allah sahabi guda abdullahi ɗan abbas shi ɗaya ce wanda ya kashe kansa kafiri ne amma duk sauran sahabbai ba su yadda da wannan fatawa ba to shi ne ya ce wa yi salla ala alaƙatil nafsi ana salla akan wanda ya kashe kansa wa yi salla alaman ƙatalahul imamu hakan ga ana yin salla akan wanda shugaba ya kashe shi fi haddin ga haddi au ƙawadin ko ramuwa ƙisasi kenan haddi ya farmai magidanci ne ya yi zina ya taɓa aure ya yi zina ba sai a kashe shi ba sai shugaba ya sa an ka kashe shi to ana mai sallah hakan ga ya kashe wani an ka ce a yi ramuwa a yi ƙisasi shi ma an kashe shi akan ƙisasi shi ma ana mai sallah wallahi salli alaihi al-imam amma shi shugaba kada shi mai sallah da shugaba da duk wani mai mutunci kada ya mai sallah a bashi da ordinary ya ayyuhan nas da su mai sallah wallahi tuba'ul mayyit ba abiyan gawa ba abiyan mamaci bin majmarin da yula ta wuta can daure da babu toci light babu hitullun wuta in mutun ya mutu cikin dare yular wuta sai a kunno wuta ga icce ita za ta haskawa a taimakabarta to an hana annabi ya hana an hana biyan mutum da an hana biyan mamaci da yula ta wuta wal mashiyu amamal janaza tafiya gaban gawa abdal shi yafi an an dauki gawa za ana makabarta ina ya kamata in rakiya su zamo in ƙasa suke so su shiga gaba gawa ta biyo su baya amma in sama abin hawa suke to a sa gawa gaba sai su biyo ta baya gawa ka shiga gaba in sama abin hawa ne amma in ƙasa ne to mutane ka shiga gaba sai gawa ta biyo baya kun fahimci jerin shine yace wal mashiyu tafiya amamal janaza gaban gawa afdal shi yafi bisa ga tahiya baya gare ta wayuj'alul mayyitu ana sanya mamaci fi kabrihi cikin kabarinsa ala shiqihil ayman akan barin jikinsa na dama yaya ake sa mamaci cikin kabari to in an kasa shi za a kwantar da shi barin jikinsa na dama sai a fuskantar da shi alqibla eh sannan in za a sawa suwa an da haƙƙin sa mamaci cikin ƙabri ‘yan uwa ne na haɗa muku duk abin da ya shafi gawa to haƙƙin ‘yan uwa ne in wani ya sa hannu sai dai in karambani ya yi sai dai sallah ita sallah haƙƙin shugaba ce shugaba zai wa gawa sallah to in babu shugaba haƙƙin ‘yan uwa ne suke ayyana wanda zai wa gawa su sallah amma saura da ya mata wanka da ya mata likkafani da sa ta kabari wannan duk haƙƙin ‘yan uwa ne’ sannan wanda adda ko cikin yan uwa kuma in za a sa mamaci cikin kabari to wanda ya sadu kamar yanzu za a sa mamaci cikin wanda ya sadu da mata ta da daddare to sai ya koma gehe ya jayi baya cikin mahusa gawa cikin kabari wayon sabu alaihi labinu bayan an turbuɗi mutum ana kafe tuballai gare shi tubale to ina duwatsun nan da aka sawa gaban kabari da bayan kabari to sunna ne alama ce ta ta kabarin eh sai dai kada a sa katako a yi rubutu irin wanda yan shi aka yi a rubuta suna ne da kwanan watan da ya mutu wannan don harkar nasara ce shi dai annabi abin da ya ce a sa tubali ɗaya don a yi shaida a sa duci gaba duci baya bayan kabarin waya ƙula hina izin yana cewa shi wanda zai sa gawa cikin kabari yana cewa lokacin nan sai ce Allahumma ya Allah inna sahibana lalle abokin ganamu mutumin ganamu anna zallabika ya sauko ya sauka gare ka wa khallafa duniya ya bar duniya wara a zahrihi bayan bayansa wafta ƙara ya buƙata ilama inda ka zuwa ga abin da aggonka Allahumma ya Allah thabbit mandiqahu ka tabbatar da maganarsa inda almas'alati lokacin tambaya in za a yi mai tambaya Allah ka bashi iko ya bada amsa wala tabtalihi kakka jarrabe shi fi kabri cikin kabarin sa bima la daqata lahu da abinda babu iko gare shi biyi game da shi duk tambayar da bai iya amsa Allah haka ya mai ita ai tambayoyin duk an san su don haka in kan ga ba rashin sani ka hana mutum amsawa ba sai dai rashin rabo ai tambayoyi uku na kamar da sun ka zo ga hadisi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka su ne to waɗannan kan ko da kwana an ka tashe ka ai kana iya bada ansar su in ka gaba ka bada ansar su to wani abu ya shiga eh abu ya baci man rabbuka wa ubangijinka sai ka ce rabbi Allah Allah shine ubangijina wa ma dinuka me addinin ka sai ka ce dinil islam musulunci shine addini na in shi kai in kiyo kai yi ka ce kiyo shi ya addininka in noma ka yi matsayin addini ka ce noma duk da abin da addininka wanda ka bauta makana duniya shi za ka faɗi wa man nabiyo ka waye annabinka sai ka ce maliku malik malik in wa annabi malikina sai ka ce malik shi ya annabinka ka sha kashi koko in ku annabi muhammadu kan bi sai ka ce nabi muhammad annabi na shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaga waɗanga tambayoyin ai ba su da ambiguity Allah ka ba mu ikon ba da amsa to to yana cikin addu'o'in da yace ayi yace wala tabtali kakka jarrabe shi fi kabri cikin kabarin sa bima la daqata lahu bi ga abin da baya da iko to sai dai wanga addu'a ni ban san inda ya samu ta ba yace ita aka ta ta samu mamaci cikin kabari abinda a addu'a sa mamaci cikin kabari kamun yata cikin bulugul maram bismillahi wa ala millati rasulillahi ita addu'a sa mamaci cikin kabari bismillahi wa ala millati rasulillahi sannan in za a sa gawa ina aka fara sawa kafahu aka fara sawa sannan a sa kai in za a sa gawa cikin kabari kafahu aka fara sawa sai a ce bismillahi wa ala millati rasulillahi ita awar da mun ka sani to ina yake wa alhiqihu ci gaba dai da addu'a wa alhiqihu kuma Allah ka riskar da shi bi nabihi Muhammadin da annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan yace ita ce addu'ar sagawa cikin kabari wayu kurahul bina'u an karhanta gini alal quburi akan kaburbura a zo a gina kabari an hana ba a gina kabari wata jisisu ha da kuma shafe ta da siminti an hana shafe kabari da siminti a bar shi haka nan don ya zan aya ya zan aya yana cikin hikimar da an ka shar'anta ziyarar kabari ko saboda ya zama aya wala yi gastilul muslimu musulmi ba zai wanke abahul kafira babansa kafiri ba mutum yana musulmi uba ne yana kafiri in uban ya mutu ba zai yi mai wanka ba wala yi dukkanuhu kabarahu ba zai shiga sai kabarinsa ba ya bari yan uwa ne can kafirai da suke addini guda su sa cikin kabari illa an ya kafa sai dai in ya ji tsoron an yaddi a ya tozarta fallewari wannan sai ya ta ya turbuɗe shi turbuɗewa aka yi da aka turbuɗe jaki sai ya gina ɗaya ya turbuɗe shi wallahadu to ‘yan an zuwa mutum ƙabari akwai nau'i biyu na ƙabari wanne ne ya fi sai ya ce wallahadu lahadu a habba ila ahalil ilimi ya fi soyuwa zuwa ga ma'abuta ilimi zuwa ga malamai mina shaƙi daga shaƙu nau'uka biyu na ƙabari akwai lahadu akwai shaƙu shi ne ya ce to lahadu ya yi menene lahadu wa huwa shi ne an yi hufara a yi gina lilmayiti ga mamaci ta hatar jirfi ƙarƙashin rami fi ha'iɗa ga bangun ƙiblatul ƙabri alƙibla na ƙabari bayan an zo an gina ƙabari to sai a koma bangon alƙibla gabas sai a kwarkware kuma a kwarkware don cikin ƙabarin sai a kwarkware ƙabarin to sai a sa mutum can sai a sa duwatsu a tangale sannan a rufe shi Allah hadu wa zalika wannan inda ake yin lahadu idza kanat turbatan in kasar wurin ta kasance sulba mai tauri la ta tahayyalu ba ta rusgawa wala ta taqattau ba ta yayyankewa wa kadhalika fu'ila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar haka an kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mutu lahadu an kai mai kasan kasar su can tana da tauri amma munan kasanmu da bata da tauriya an kai lahadar ruzgawa zai yi don haka sai a yi shakko kawai shi ko shakko a gina kabari ɗaya da aka yi sai a samu ta lahadu kuma bayan an gina kabari sai a zo bangon alƙibla sai a kwarkware shi sai a samu ta ciki to wannan shi ne ƙarshen wannan babi alaikum assalam ka ce awa mamaci da na biyu da na uku wanda an ka ce a sa magariya a sa turare ibada ne ko ba ibada ba ne to ya an kai kuma bayan an ɗebi ruwa an ka zuba an ka zuba musu turare ƙamshinsu ya canza ko bai canza ba to wacce ruwa in ɗanɗannunsu ko ɗanɗansu ya canza sun tashi daga ba a ibada da su sai in ɗanɗannunsu ko ɗansu ko kalarsu ya canza da najasa to nan ɗaya ba ba amma in wani abu mai tsarki ya faɗa musu ya halitta a ba don da ga ruwan wankan ga an samu turare kuma wankan ga kunce ibada na shi na an kace don haka in fura ta faɗa cikin ruwa amma ba ta mai da ruwan farau-farau ba iyaka dai ga alamunta dai suna nan ruwa amma dai ga alamun hura ana ya halatta a yi ibada da su a yi wanka da su a yi alwallah da su shi na sai an ka ce an ce a yi alwallah da kunu a yi wanka da a yi alwallah da coca cola a yi wanka da kunu yan banna hmm? so. inda an ka samu wannan kuma akwai wata rijiya madina bi'ir buda'a rijiyar buda'a ana jefa raggaduda da da har da kashi in an kai ruwa ba ta da cin baki in an kai ruwa ruwa sai ya ɗebo da kashi da raggaduda da komai ya kada cikin rijiya an ka tambaye annabi to me a hukuncin amfani da ruwan rijiya ya ce babu lahi ayi unhani da su don haka sadda duwo ko da wani abu ya fada in dai bai canza kala ko najasa ta fada ma ruwa in dai ba canza kala ko ɗai ko ɗanɗanin ruwan ba najasa ya kaɗan ya halatta a yi amfani da su inda ba amfani da su in najasa ta canza kala ko wari ko ɗanɗanin ruwan to na ba amfani da su amma in abu mai tsalki ya canza to matuƙar dai suna amsa sunan ruwa ana ce musu ruwa ruwa ne amma dai ga wani abu na ya faɗa musu to ya halatta a aikin ibada da su ko to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu sai a danka daddakawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك